أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم أعوذ عابدين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا علمنا يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce, Inna fi haza, haza ɗin ishara take zuwa game, a cikin wannan, ma'ana a cikin wannan sura, a cikin wannan isoshin da kuka ji na annabawan Allah, a cikin wannan alƙur'ani jihara tana ishara zuwa gare su. Wannan a cikin wannan ƙur'anin, a cikin wannan surar, a cikin wannan isoshin abinda kuka ji na tauhidi ruwan tauhidi wanda ake kafa muku hujja da hankali a kafa hujja da nassi a cikin abin da kuka ji na wa'azi kala-kala da ranar lahira da kuma abin da yake faruwa da kafirai a nan duniya da abin da kuka ji na ingancin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da kuka ji na hanyoyi na saduwa da Allah masu sadar da Allah duk mun ji su a cikin wannan sura to haza din tana isharar zuwa gare su duk abin da kuka ji bayan Allah Allah ya ce na balagan Allah ne yake faɗa wa manzon Allah ya gaya wa al'ummarsa cewa abin da suka ji gaba ɗayan nan to ya isa shi ne na balagan isu damsuwa ta kai ta kawo a cikinsa amma li qaumin abidin ga bayi masu nufin masu shirin bauta wa Allah duk abin da zaka bauta wa Allah da shi akwai shi an gaya maka cewa ta annabi Muhammad kuma Allah ya ce masa a cikin abin da ka faɗa akwai gamsuwa sai dai kawai wanda ya idi ko kuma wanda ya ki gamsar da kansa da gangan amma abin da kake faɗa yanda za a san ni Allah yanda za a san Allah yanda za a bauta wa Allah yanda za a kaɗaita Allah din yanda za a karɓo azi ta yanda za a tafi wurin Allah da gudu da sauri ba wa kasance Allah wallahi duk a cikin wannan na balagan akwai gamsarwa a cikin magana ka ya rasulullahi amma da kaunin ajidin ga waɗanda suke bayan Allah masu bautar Allah ko masu shirin su bauta wa Allah da gaske haka kenan duk wanda yake shirin ya karɓi shirya wanda yake shirin ya zama ya tsarkaka wanda yake shirin ya zama na Allah to ya saurari kiran manzon Allah a cikin wannan abin da ake gaya masa din wannan shine abin da yake inna fi hada la balaga li qawmin ali wannan wato shimfiɗa ce ake yi akan ayar da za ta zo kamar fasalu ne an yi maganganu da yawa kar a manta an yi maganganu da yawa a baya to sai aka yi musu fasalu da wannan sai kuma Allah ya ce me وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين mm.
قل إن a'a ban na haka ce Dan kaji kaji na nisa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya annabin Allah illa rahmatan sai dan ka zama rahama ga wa lil alamin ga dukkan alam baki daya akwai tambaya Allah anan ya ce bai aiko manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai dan ya zama rahama ga dukkan alam to nan ana karrama alam ne da rahamaniyar da Allah ya aiko musu ta manzon Allah ana karrama mu ne alam halittu da wannan rahamar da Allah yake gaya mana ya aiko manzo ko ko Allah na girmama shi manzon da cewa shi kuma ya aiko shi rahama shi ake girmamawa da wannan cewa an aiko shi shi ya zama rahama ko ko mu ake girmamawa ana gaya mana ga rahama na an girmama mu da ita wanne ne to wanne aka fi girmamawa a ciki wa mu ai na baka- baka baka ci bayo alai tijani ai kar a manta mu dawo baya mana wannan wannan matsayin da ake wannan maganar har aka kalle shi aka gaya masa wannan maganar ai matsayi ne da ake ta mahalli ne da makamun imtinani inda ake faɗan ni'imomi da aka yi wa wanda ya isa to an gaya mana ni'imomin waɗanda suka isa an ɗauko aka ce annabi Musa wa qara'ata na Musa wa Harun al-Furqana wa biya'an wa zikran lil muttaqin mun ba wa annabi Musa littafin sa zabura mai raba ƙarya da gaskiya Mun- ya- haske ne wajen littafin nasa kuma an bato ne tunatarwa ne kaga an wasa annabi Musa da abin da aka yi masa ni'ima kenan ko aka zo aka ce wa laqayata na Ibrahim wa rusulahu min qabl wa kunna bihi alimi mun ba wa annabi Ibrahim shi ya kamin abu tun ma kafin ma shi annabi Musa da Haruna a sauran ma annabi Ibrahim tun muka ba shi rushe da ku kaga an wasa annabi Ibrahim anan da imtinani sai aka zo wajen luda aka ce wa ludan atainahu hukuman wa ilma wa najaynahu min al-qadati allati kanat ta'malu al-khaba'ith annabi ludu kuma mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi sai aka zo wajen annabi Nuhu aka ce annabi Nuhu wa nada Nuhu min qablu فاستجبنا له فنجيناه من الكرب العظيم annabi nuhu ya kira mu bawo ba annabi nuhu ya kira mu mun amsa masa daga kiran mu muka amsa masa aka wata shi da cewa ya kira an amsa kuma an tserar da shi daga duk abin da yake nema na bakin ciki an tserar da shi kaga an an faɗi minna da baiwa da aka yi wa annabi annabi nuhu sai Allah ya zo kan wa Dawuda wa Sulaimana a jere take haka cikin wannan sura ya ambaci Dawud da Sulaiman yace kuma waɗannan dukkanin su guda biyu din dukkanin su kullun ataina hukuman wa ilma annabi Dawud mu bashi hukunci hakimi ne kuma mai ilimi ne haka annabi Sulaiman yace ma annabi Dawuda yana da wata miza daban Allah ya hore yayi tasbihi abinda bai ji baya gani baya motsi shi ma ya tasbihi yayi magana tsuntsu yayi magana ya tasbihi da maganarsa Allah ya ce mu ba shi wannan ya wasa annabi Sulaiman annabi Dawuda da ya ga Suleiman kuma ce wani Suleiman rai annabi Suleiman mun ba shi iska a ki fatanta jiri bi amrihi ila al-ardi allati barakana fi halil alamin iska ce take tafiya in yace yin nan nan za ta yi in yace tsaya nan tsayawa za ta yi Allah ya wasa annabi Suleiman da wannan sai ya gangaro kan annabi annabi Isma'ila annabi Ayyuba yace wa Ayyubu izna da rabbahu anni masani burru wa anta arhamur rahimin fa tajabna lahu labarin mu annabi ayuba ka ambace shi mana ya annabin Allah duk Allah annabi ake ba wannan labarin ka ambace shi mana ya annabin Allah lokacin da ya kira ubangiji sai ya ce gafa cuta ta same ni ya ubangiji sai kuma kai ne mai jin kan masu jin kai Allah ce fata jibna lahu shi ma sai muka amsa masa muka tafi na ma bihi min dur muka yi duk abin da yake ji na damuwa muka yi masa wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu iyalinsa duk sun kare muka dawo masa da iyalinsa muka ninka ma irin su gare shi annabi ayuba kenan sannan ya gangaro kan yace wa isma'ila wa idrisa wa zalkifil kullu min asabirin ya annabin Allah ambata mun annabawan nan mana da isma'ila da idrisa da zulkifil dukkan su waɗannan managarta masu haƙuri ne wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin mun shigar da su cikin rahaman mu ya annabin Allah dukkan su salihan managarta ne a wurin mu waɗannan kenan sannan aka gangaro aka ce wazan nuni iz zahaba mugadiban to ambata mana annabi Yunus lokacin da ya tafi yana mai fushi da mutanansa ya fada cikin cikin kifi fanada zulumati a cikin cikin kifin ya kira mu ya ce mai ita la ilaha illa anta subhanak ya gani da Allah Allah ya ji shi yace fasa jabna lahu mun amsa yana cikin kirgiwun mun ji shi mun amsa masa aka gangaro kan annabi zakariya aka ce wa zakariya ina da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wa wahabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه yace annabi zakariya ka tuna yanda lokacin ka ambaci ya annabin Allah lokacin da ya kira mu yace ga mu Allah kaka bane ni kadai zan mutu ba da magaji kai ne tayayyen magaji in ma ban samu magaji ba Allah ya fasa jabna lahu muka amsa masa mana muka ba shi haya inda yake nema muka kuma gyara matarsa ta haifi haya bayan ta daina haihuwa aka gangaro kan annabi isa Allah ya soke so ya ambata to duk lokacin da za a ambata annabi isa ka kula sai an fara gabatar da mahaifiyarsa saboda a gane annabi isa haihuwarsa aka yi ba Allah bane shi yace wallati ahsanat farjaha fa nafakana fiha min ruhina ka ambaci wannan wanda ta kiyaye mutuncin kanta da abin da bai hak bai kamata ba yace muka busa muka sa jibrilu ruhina ya busa a cikin wuyan rigarta ta samu annabi isa Allah yake waje an naha wa naha ayatan lil alamin da ita Maryam ɗin da ita ɗanta muka san su ayoyi ne a duk duniya ba irin su ba ba wani wanda aka haife shi ba shi da uba kuma da daidai ba kuma wanda ta haihu ba shi da miji kuma da daidai sai Maryam sai Isa waɗannan an wasa su da wannan to sai aka sai aka linki aka shuru daga nan wa ake gaya wannan magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sunan surar sura annabawa ba aka jero annabawa goma sha uku to ina annabi Muhammadu to sai aka zo nan aka yi magana aka yi magana aka raba shi da su tukunna aka yi maganganu da yawa saboda sannan sai aka wayo waransa kamar an ce to kuma kai ba kai ne za a ce shine wa ma arsalnaka illa rahmat kai ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai ko ya annabin Allah ba mu aiko ka duniya gaba ɗaya ba sai dan ka zama rahmatan lil alamin to wannan matsayin wa ake nuna a faɗa an faɗi matsayin annaba shi nan nasu ake faɗa ai saboda ka ashe kenan ka zaba ka ji ba Allah shi jani eh to ka dawo to haka ka dawo ka dawo ka dawo sabon karatu wannan ayar ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin harfanta 24 ne banda wa din banda wa na adafi ne wannan harfan na 24 sun taro abubuwa guda hudu sun taro mursilu da mursalu da mursalu bihi da mursalu ilaihim a ciki gaba daya me aike da wanda aka aiko da abin da aka aiko shi da shi da kuma waɗanda aka aikowa a nan duk sun fita a cikin yankin da akwai su murtilu mai aiken shi ne ma arsala ba mu aiko mai aike kenan Allah kenan wannan nunin ko nunin azuma ne ko ko na jam'i ne dauki duka wanda ka ɗauka daidai in ka ce nuni na azuma ne abinda ake nufi nuni na azuma Allah shi kadai ne sai ya ce mu amma za ta shi kadai ne ai to wannan shi ake ce nunul azmati nunun jin isa to shi ne wannan in ka ce haka yayi in kuma ka ce nunun jami'i ne ma yayi me aka jam'anta sifofi ne anan da kudura da irada da ilmu ne suke magana suka ce ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin duk inda ka ji Allah yayi magana akan wani aiki to ya kira kudura ya kira iradarsa ya kira sifofinsa akan su yake magana yake mu dan sifofinsa ne duka to kaga nan mursilu kenan ne aike gashi wanda ya aike wa aka aiko ma arsalna ka ga wanda aka aiko din nan me yasa ba cewa ma arsalna muhammadan ba me yasa ba cewa wa arsalna rasulan ba ba a mace nan ba a kawo shi a wurin saboda ba abin da zai zauna a wurin ya fi daidai sai ka duk abin da aka zauna da shi a wannan wurin a rage wurin matsayi me yasa saboda in aka ce na ba ka to kamar da ni ga ka amma na ba wane wata baya nan sau da aka kawo lamiri wanda shi ne mafi arafin ma'arifi ma'aikar na ka kai ko ya rasu lallahi ba ma'aikar ka ba ke me za a sa a wurin kaɗin nan ya daidai da wannan kaɗin to kaga mursalu ilahi kenan to me aka aiko shi da shi shine illa rahmatan rahama aka aiko shi dan ita menene rahama ne rahama zaka ce rahama ne rahama rahama shine a rika wal ihsani ila marhum shine ta'rifin ta cikakke jin tausayi da jin ihsani da kyautatawa gaya kyautatawa zuwa wanda aka yi wa shi tausayi ko jin kas to wannan ita ake cewa rahama wannan ita ce rahama to Allah ya ce ba mu aika ko ba sai dan rahama wannan rahamaniyar da Allah ya sa wa manzon Allah sallama ɗaya daga cikin ɗari ce a cikin ɗayan ma wani yanki annabi ya gaya mana cewa Allah na da rahama guda ɗari ya rike casa'in da tara a wurin sadaka ya sako ɗaya a duniya gaba ɗaya guda ɗaya ya sako ita wannan ɗaya da ya sako da ita ce idan dabba za ta taka ɗanta take ɗaga ka ta taka jin wannan kan ciki aka gutsura mata to a wannan rahamar da ya aiko duniya to annabi muhammad sallama shine gishikin ta ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to rahmatan mun ji wanda ya aike mun ji wanda aka aiko mun ji abin da aka aiko shi da shi to suwa aka aiko wa muminai rahama ne ga muminai tunda an ce bil mumini ra'ufur rahim a a abin ya wuce haka rahama ne ga mumini da kafiri da aljan eh amma abin ya wuce haka to rahama ne ga ne a ƙyalin satin wanda aka yi wa rahama ƙyale ba za ka iya ba kama Allah ce ka bar lissafin rahamar nan da na ce na aiko gawa ko gawa ko gawa lil alami ga dukkan wanda ya amsa sunan alam annabi rahama ne gare shi kowaye kai motsi kake ko baka motsi tsuntsu kake ko dabba ne kai annabi rahama ne gare ka rahmatan lil alamina haka Allah ya ce da haka wannan rahamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta mutane sun samu waɗanda suka yi imani da annabi duk wanda ya zama mumini yana tsaye imani da annabi Muhammadu ya sallama masa yana kan doron tafiya kan inda annabi ya taka ya wuce nan yake bi sannan ya daɗa da sauri kan bin annabin a wajen ƙaunarsa wannan shi ya karɓi babban kwano ma'auni babba a cikin rahamar wannan ta annabin wanda ya samu wannan kana kan doron sunnar manzan Allah sallama kana matsayin ƙaunarsa kana rike ƙamƙam da tafiya akan layinsa ga kayan soyayya kana fama to wannan kai ka karɓi babban hajji a cikin abinda Allah ya aiko manzon Allah dan shi shine rahama din nan wannan shine babba amma bayan kai da fajiri da kafiri da mai bi da marabi kowa ya samu irin tasa rahama wannan da shi ya fi zama ya fi karɓar babbar rahama man ba haka ba kafirai rahama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani su domin ba a turo musu azaba da ta tuntuke su a duniya ba saboda ne saboda ga rahama a cikin su ma anta makana lahum mu'azzibatun wa anta fihim kana nan ba zan yi azaba ba saboda ne saboda anta rahmatul lil alamin an bayyana haka annabi sallama rahama ne ga kowa illa iyaka kowa hasaba yanda rahama ta same shi sai kuma ita wannan rahamaniyar ta annabi ta kasu kaso biyu ta hada ta ta zama guda biyu akwai rahamar da wadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake raba ta, ta annabin ce, amma Allah ne yake sakinta, kamar wannan wanda na faɗa yanzu, da Allah ya yin azaba akan waɗanda suka bude cewa manzan Allah ya salama, waye ya rahamci mutanen saboda annabi. Allah ne, kaga wannan ita rahamar rahamaniya ta Muhammadiyya amma tana hannun Allah, shi ya sako ta yewar kafirai ita. Ka gani? akwai rahama ta shari'a shari'ar annabi sallallahu alaihi gaba ɗayanta min alifiha ila ya'iha tun rahama ce daga ɗaɗin shari'ar annabi da ya zo da ita haɗi zuwa ƙasanta gaba ɗaya wallahi rahama ce abin da kake ganin da tsauri a cikinsa sai inda ba a sa wannan tsaurin a wurin ba da ka ga rashin rahama a kanka ba tsauri bane ba rahama ce a cikinsa an yi tata sai ka ce an yi tata an ce a yanke hannu ina rahama akwai rahama wani ya kashe wani ai rahama a ce to a kyale shi na rahama a kashe shi haka mai shari'a ya ce a nan rahama take to duk abin da kaga Allah subhanahu sallama ya hukuntar ko mai zafi ne rahama ce a wani shari'a annabi gaba ɗaya rahama ce haka Allah yake ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba ku samu hukunci ba saboda shari'a wace ce shari'a nan Muhammadu ce ka tuna fa ka tuna fa yahudu da nasara ko yahudu din ma Allah laifi suka yi yace na haramta muku ku sake cin wani abu mai rai kitan wani abu mai rai fa wujudu min alladhina haru haramna alaihim tayyibatin uhidan lahum abubuwa ne yanzu kamar yadda ake cin nama da rago da saniya kana jin daɗin sai Allah ce kayi tabo to ba za ka ƙara ci ba amma al'umma annabi Muhammad ba ta haramta mana wani abin da an halarta mana shi ba saboda mun yi sabo me yasa saboda rahamiyaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duk a hannun Allah take ita ɗaya kashin na rahamar shi kuma ta ɗibiƙiya ce Allah ya ba sa wannan rahamar ta ƙuƙƙugo daga shi annabin kai tsaye ya danƙa masa wannan sahabbai su suka ga wannan kwaranyar rahama sahabban manzan Allah sun ga wannan rahama ta annabi ka yadda take kai tsaye daga wurinsa gashi nan kala kala duk tarihin ka gani mana ka duba ka ga yanda wani ya zo annabi sallama yana tafiya inji Anas kamar yadda Bukhari ya rawaito yana tafiya ya jawuyan annabi ya fuzza Anas yake sai da na wani wani da karfin fuzzar na duba na da har wurin yayi shafi da ya sai ce ka bani abin da yake hannunka da aka kawo na arzikin Allah inda ba naka bane me yayi sai dariya yace kai wani da wani aje a bashi sai bin rahamati ya kake gani yanzu subhanallah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ga wanda gaurasu yazo annabi yana dan kishin gida ya ya dan gengedi ya bude ido sai ya gabjeje ta kobi da gabjeje kasu a kansa ba kowa a gefe gefe kuma ya daga ta kare saka masa ita manyan na uka minni duk sahabban naka kowa baya nan yau waye zai hana ka in kace ka yace Allah takobi ya faɗi karf sai hannun annabi shi kuma ya ɗauka yace kai ko manyan mai uka ne kai kuma yanzu wa zai hana in kashe ka yace kun khaira akhirin ya rasul zama fiyayyen ne rike takobi annabi yace tabiyanka ko sahabban bai kira ba saboda ne rahmatan lil alamin jama'arsa sun kishi sun jefe shi da sihiri bayan shi ne mafi ƙarshen duniya gaba ɗaya sun jefe shi da abin hankali bayan shi ne mafi hankalin duniya gaba ɗaya sun jefe shi sun ce ƙur'anin sawaƙa ne bayan shi ne mafi hikimar duniya gaba ɗaya ƙur'ani sun jefe shi da kaza da kaza amma me ya faru gare shi ranar da ya ritsa su ga su a ruɗe ba inda za su je in ya ce da aka kashe su kashe su za a yi ita izhabu wa antum tulaka ku tafi saka ku ne ku ya kuke da tanzabu ku rahmatan lil alamin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce sai ta inda ka karɓi rahama ta inda ta gudana da haka muna roƙon ubangiji Allah ya gafarta mana ya yafe mana gajiyawanmu na irin ma binciken sanin wannan rahama Allah kuma ya yafe mana taƙaitawanmu na tsayawa da haƙƙin wanda Allah ya aiko shi rahama wajen rashin tsayawa kan sunnarsa wajen rashin tsayawa kan abin da yake so mu tsaya a kai Allah ka gafarta mana sannan muna uzuri ya ubangiji ga waɗanda suke sakin baki suke afkawa kan wannan rahamar taka ko da jahilci ko da ganganci Allah ba komai bane su karin sanin karanci sanin su da wannan rahamar taka suke jefa abin da zai iya zama shubuha akan wannan akwai abin da magana ce ko ta daidai amma ka jefa ta saboda me saboda ka jefa mutane cikin shubuha Allah ba ma cikin wannan ba ma tare da wannan kuma Allah ka taimake mu tsayawa kan daidai annabi alaihi salatu wassalam ya uwa a gane ba sai an kai shi wani matsayi wanda na Allah bane yana da matsayinsa da kai kai ta faɗa kai ta faɗa har ka mutu ko shekara zo za ka wallahi ba za ka faɗa na ka matsayin ba ba sai an aro masa wani ba ba zai yi ba haka abin da ya kamata ga masoyi na annabi in zai magana kan annabi ya yi ta bisa ilimi ya san na farko ka tutsu abu uku ka gane su ka gane waye kai a ilimin a sanin ma waye kai abin da za ka faɗa me shi kuma wa za ka gayawa muddin annabi za ka dosa da shi to gyara da kyau malami kake ko wani malami duk malamin da ya ci wani abu wanda akwai tsura ko a take kuma zuwa ga annabi wannan malamin an sauke shi a sannan a wannan lokacin akan daraja ta ilimi ya sauka magana ta gaskiya kenan sai da ka ya tsaya ya tsada ya duba sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tuna fa rawaito hadisi suke daga annabi annabi ya ce idan abin da annabin nan ya ce lafazin ya ɗan kwanta musu kaza ya ce ko kaza ya ce sun manta amma duk lafazin iri ɗaya ne da waccan kalmar da wannan duk iri ɗaya duk wanda suka faɗa fassara su ɗaya amma tun da suka manta irin wace daidai ya faɗa sai su auka ma ƙala ko kaza ko ko dai kamar yadda ya ce in ma ba haka ya faɗa ba saboda za su ƙara maganar da Mustapha sallallahu alaihi wasallam amma mu shi kenan mun maida annabi sallallahu alaihi wasallam karan baran wasa kuma dukkan bangarori daban-daban da masoyan da wanda ba masoyan ba waɗanda suke masoyan su ta wasa a ganka a ce to ya annabi wace ana to me wannan wasa ne wannan wasa ne wannan ɗan uwa kuma waɗanda abin da suna neman abubuwa dai ga sunan wallahi Allah dai muna neman muna kai hanzari gare ka Allah wanda duk suke wannan karancin sanin su da kai da manzanka ne ga su suke haka to mu Allah ya sanar da mu kuma ya samu tsaya daidai hudud wanda shi ne ya kamata mu tsaya amma mu ƙara gudu sosai a cikin abin da ya kamata ne gudun a cikinsa kuma kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muje قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم واحد أنما إلهكم واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل يا النبي الله باي أن جاء مكة تاشنكا كما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‘Yan uwa a tafi fa abinci kama asar naka illa rahmatul alamin ba a ce fa komai a cikin ta ba. Eh? Eh. to kan so ana kan magana jibrilu to duniyar ma ba ai shi ne aje ka aje a bincika shi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin din nan ba mu fasa ta ba yanda ya kamata ma'ana yanzu alam ba alamin aka ce ba jam'u ne jam'u alami duk wato in aka ce mutane gaba daya to sunan su alam daya dabbobi alam daya dukuna alam ɗaya bishiyoyi alam ɗaya mala'iku alam alam alam alam to sai aka ce alamina kai rahama ne ga alamina to in za a fasa ayar yanda ya kamata sai mu fara zuwa mu ɗauko alam ɗin mutane mu ga ta ina rahamar ta watsu cikin su ta ina rahamar ta ta watsu cikin dabbobi ta ina rahamar ta ta faru cikin shukoki ta ina shine fasa ayar daidai to da ka je a bincike kuma rahamar tasa a nan duniya wanda ya je ya samu ita kaɗai ta samu ko kuwa har wanda bai ga duniyar ba wannan bincike ne har wanda annabi bai samu ba rahama nan ta same shi ko kuwa a risala ake magana za ta sai wanda ya je ya samu to wasu ba ta yanzu sun fafasu a nan sun yi tafiya tafiya kala kala amma wasu na suna dawo da su wani wurin sai ka ga ta tafi haka wani ya ce misali duk rahabar da ake nufi ai ke samu aka ce ba mu aiko ka ba kenan cikin jama'arka sai dan ka zama rahama ga duk alam din lokacinka to ya zama rahama falillahi hamdu wannan to me yasa a lahira kuma ya zama cewa ya zama rahama ga duk duniya ya zama shi da kansa yake faɗa cewa an kulle ko da zai iya magana da Allah ba a rannan ba wanda ya iya fara magana da Allah sai shi sai an saurare shi sannan a saurari kowa ba rahama bane anan su kuma wannan fa sun yi zamani da shi to ya ka ya zama rahama gare su to a dai karatu da yawa isan ce ba fassara ta a shiga a ta kutsawa a duba da kyau to mu je walin am walin na ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kace kadai dai ya rasulallahi ka gaya wa mutanenka ka ce kadai abin da aka yi min wahayi da shi shine abu guda ɗaya shine annama ilahukum hakika ubangijinku ilahun wahidun wannan shine abin da aka yi min wahayi da shi babu ƙari babu rage wannan ayar ta nakashe qur'ani gaba ɗaya talhisi ne na qur'ani duka a cikin wannan ayar abin da qur'ani ya zo da shi gaba ɗaya shine waɗannan abubuwan guda biyu annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun ubangiji ubangiji ɗaya ne duk maganar da ake ta kan cewa tauhidi to wannan ake so a tabbatar in aka tabbatar shi saura ne saura a bauta masa kuma to fa hala antum muslimu shi ne bautar kuma ba za ku miƙa wuya ga Allah ba da wanda ya zama ilahu wahidin ku bauta masa ba ku dama daga bautar Allah sai kadai tashi wannan su ne abin da Qur'ani ya zo da shi gaba daya sauran abubuwa da yawa da suna hidimtawa wannan din ne to Allah ya ce abin da aka yi min wahayi da shi kenan cewa annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun wannan kuma ayar ta zo mana da wato albishir mai daɗi ta zo mana da rangware mai ƙarfi kuma mun gode wa Allah da wannan ilahuna ilahun wahidun wallahi wannan ba ba karamin jin daɗi bane ba Allah mu Allah mu ɗaya ne to mu jin daɗin to in Allah in Allah ka takwas ko goma ko ashirin fa kowane Allah kuma ya turo ma da wasiƙa ga abin da nake so kai mu zai jin daɗi a cikin wannan maka mu da Allah ɗaya muke bauta wa kawai duk abin da ake so na sane shi kaɗai in ka gane wannan ba wani Allah da yake neman wani abu naka kuma akan ka wannan ba rahama ba ce ai da Allah ya ba mu misali da kansa yace bar wallahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakituna ويقولون سلما برجل حي سويان مثلا Allah ya ce na buga muku misali mutum biyu ne wannan mutum ne yake da yake da wato ababen shirka a kansa bawa ne sai ya zama yana da iyayen giji guda biyu da bawan da yake da uban gida guda ɗaya idan waɗannan bayan masu bawan da iyayen giji guda biyu idan idan ya zo bawa sai aka ce wannan ubangijin nasa sai ce da shi kai tafi gona shi kuma ɗaya sai ce kai ban ruwa nake so ka je ya zin shirka'u mutashaki suna mutum biyu ne sun yi tarayya a kansa kaga ba yanda za a yi to wannan kuma wa rajulun salaman li rajul wannan ku sai ya zama wato mutum ne ubangijinsa ɗaya kawai sai ruwa nake so ka yebo mu zai tafi yebo ruwa ba ne sai kuma wani abu nake so don haka mun gode wa Allah da ya zama ubangijin mu guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba mai sa mu sai shi ba mai hana mu sai shi kuma abin da ake so kenan ka tsaya gare shi tunda ka yi sa'a shi kaɗai ne me zai hana ba za ka tsaya gare shi ba Allah ta mu tsaya ga ubangijin mu guda ɗaya to kuma kaga anan sai shaidan ya zo ittijahin qibla guda ɗaya amma sai ya hana ka ka zauna ka kalle ta sai ga mutane suna ta waige-waige sun bar Allah sun bar kallon Allah kuma ga shi duk wanda ya kalle shi dama shi ma kallonsa yake daɗin Ubangiji kenan duk wanda yake kallon Allah to ka san dama ta shi Allah kallon ka yake kai ne yanzu kake kallonsa in kuma kake kallon kai ne baka kallonsa amma ko baka kalle shi shi kallon ka yake to
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا وانا أبن جد أكا جيرو يا رسول الله كجيا مسو كساك جيا مسو كساك جيا مسو kai kira da alkur'ani da kowane launi tawallau duk da haka sai suka bada baya suka ki jinka ne abin yi Allah ya tafi kul ka gaya musu azantukum ina sanar da ku ala sawa kuma sanarwa ta bai ɗaya. Me ina sanar da ku rashin zaman lafiya tsakanina da ku ba ni ba ku. In yaƙi ne ma ku shirya. Tunda kun ce ba za ku yarda ba, to kuma ni ma ba zan bari ba. To kaga kenan mu ba za mu bari ba, kai ba za ka bari ba sai gwamnawa kenan. Haka ina sanar da ku to fi sa addini shi ba da burin burin. Addini ba burin burin a cikinsa. In ba don haka ba, a nan Allah yana cewa ka gaya musu zan shiri zan yaƙe ku kar ku zama abba wai ba ku sani ba sai zama ni kaɗai na san haka zan mamaye ku addini ba shi da wannan kwata kwata ba shi da wannan kawai sai ya sanar kaga Allah yana cewa sanar da su cewa gani nan ga ku kuma zan doso ku la astadiddu bil ilmi alai ba na sakandamtu cewa ni ne na san kaɗai zan zo cikin dare in zo yaƙe ku ba ba za ka ba za a yi haka ba Allah ya ce ina gaya muku da wannan to wanda yake da Allah wanda zai ji tsoro har ya ce sai ya mamaye ka ai ba zai yi ba wa in adari da kuke tambaya ta kuma to azaba ko tashin alkiyama yaushe za ta zo yaushe ne yace in adari ai ma adari a qaribun ban sani ba wannan abin da kuke tambaya ta yanzu ne a kusa an ba'idun ko kuma shi ma tu aduna abin da ake muku alkawari yana da nisa wannan ba layi na bana layi na in gaya muku Allah in gaya muku kuma abin da Allah yake so amma cewa yaushe za a yi muku azaba ba ni ne mai azabar ba yaushe za a tashi alƙiyama ba ni ne mai tashin ta ba yaushe za yaushe duk babu wannan kusa ko nesa wannan nasa ne kuma ba wannan ba ruwanku bane ba Allah iya ce zai abin ku bar shi yayi abin sa san da yake so ya abin sa yawwa sai dai shirya kawai to
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون innahu haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala ya alamul jahara min alqawli idan ka faɗi abin da ka faɗa ya sani to abin da baka faɗa ba fa ya alau ma ta fito nuna abin da kai shiru baka ce din ba ma ya sani kafin ka ce abin da zaka ce ya sani kafin ya zo maka har ka ji zaka ce ya sani in kuma ka ce ya sani to kuma shi kenan magana ta kare dan haka duk abin da zaka ce faɗi ka san an sani akan ilimin Allah kake magana wanda ya mai da wannan daidani a wurinsa a kanta yake kai kawo ba zai motsi ba sai da kyar saboda ya san yana motsi akan ilimin Allah ne ba zai taka ba sai da lura dan ya san yana takawa akan ana ganin sa ba zai baya ba ba zai gaba ba ba zai kudu ba zai arewa ba ba zai zauna ba zai tashi ba ba zai mu'amala ba gaba daya sai da takaran tsan to kaga ashe jahilkar wannan ne yake sa mutum ya dinga yin abu kamar ba a ganin sa ko mumini ne ya yarda ana ganin nasu ya je rafar ya jefar da wannan din to
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين wa in adari dai ban sani ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'allahu fitnatu wa la'alla jinkirin azaba da ku- da kuke cikin sa fitnatun jarraba ce gare ku shi yasa Allah ya jinkirta azabar bata zo ba kuke ta shagalinku wa mata'un da kuma jin daɗi da yau jiyar da ku daɗi kuna ta jin daɗi ila hini zuwa lokaci mai tsawo ba a yanke muku shi ba bayan ku ba ku yanke saban Allah ba Allah ya ce ina ganin wannan fitina ce jarraba ce duk wanda ya ga yana ta tashi sama cikin sako yana ta jin daɗi cikin ni'ima ko da shi ne ban saban Allah ba to ya san fitinatun wallahi wannan jarraba ce ta Allah Allah yake jero masa ya ya yabi da kyau ya duba da kyau dan ya san ana ganin sa wanda kake yanzu da yawa wani wanda yake sabo na buga wannan misalin a baya idan ya san cewa yana yin wannan saban gobe za a zo a haska a talabijin kowa ya ga yayi to shi ba zai ba ba zai ba to yaya muke raina wannan wanda yake ganin mu shi mun san yana ganin mu shi ba ma ganin cewa zai saboda ni to shi ma akwai ranar da zai watsa ta ba ta yi ba zai watsa ba shi ma akwai ranar da zai watsa din ya jinkirta ta ne kawai shi yasa wani daga cikin bayan Allah aka ce aka ga ce suluki zuwa ga Allah aka ce da me ka samu wannan suluki zuwa ga Allah yace da abu guda hudu yace na duba nazarun lahi alayya kallon Allah a kaina sai na ji kunyarsa isa ba da kai cewa abin da baya so ba ina jin kunyarsa na san ina haka yana gani na wanda kake ganin sa yake ganin ka kuma ya isa a kanka kuma shi ya hana ka kuma ya isa ya hana ka a da ji kunyarsa ita kunyar Allah nake ji dan na san yana gani na shi yasa yace da wannan abu guda ɗaya kenan yace abu na biyu kuma arziki kawai na san Allah ya lamunce mu ba isa in fusgo wani abin da ba arziki na ba sai na nutsu in tafi a hankali nawan in samu wanda ba nawa kuma na san ba nawa bane yace abu na uku kuma na duba na ga cewa duk abin da zan yi akwai bashi a kaina ba mai biya mun shi wallahi sai ni sai na tsaya in ɗauki nauyi na yadda zan iya biya eh ba duk abin da Allah ya ɗora maka bashi ne duk da talibi an ɗora maka ana bin ka bashi ka zo da shi to akwai wanda zai biya maka wannan bashi yanzu ka ƙin sallah ka ƙi zakka ka ƙi kaza ka ƙi kaza sai a ce wani ne zai maka wannan sai kai yace to na duba na ga Allah na da bashi akai na babu biya mun kuma sai shi na je zai tambaye ni sai na tsaya in yi kokarin yanda zan ɗauki wannan nauyin bashi in kai shi daidai abu na hudu kuma yace na duba na caje na ga duk wanda zai yi wurinsa in je ya taimake ni ya kai Allah ba zan iya zuwa wurinsa in ga baya to me zai hana ba zan tafi kai tsaye wajen wanda sarkin da daɗi ne shi raye da shi kullum yana nan ba nake zan tsaya fata lokaci to kun ji abin da ya kai ni inda ya kai ni kai ma ka bi wannan ka kai inda zaka kai to
قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
Allah ya karanta da hikaya qala rabbihukum ko kuma da, da umarni qur rabbihukum wanda ya karanta da qala rabbihukum bil haqqi yana hikaya ne akan abin da annabi ya faɗa din cewa annabi Muhammad sallama da ya ji wannan duk abin da ya gama gaya musu sai ya ce ubangiji na hukum bil haqqi kai hukunci da gaskiya hal yahkumullahu bil batili la Allah baya hukunci dama ba da gaskiya ba. To idan a ɗan adam ne, wannan shi ake cewa ƙaidun taubihi. Akwai ƙaidun taubihi, akwai ƙaidun ihtirazi. Ƙaidun ihtirazi shi ne in kalle ka in ce Allah wani in za ka yi hukunci, ka yi hukunci da gaskiya. To ina cewa ka yi hukunci da ba gaskiya ba kenan. Dole ka gaya haka? To kana nufin kai yayi wanda ba na gaskiya ba. to wannan shi ake cewa kaidun ihtirazi kana tsare shi daga kaire ba wannan wanda ka faɗa ba to amma akwai kaidun tawbihi shine wannan ko ya uban ya manzon Allah sallama ka ce rabbi ya ubangiji hukum ka hukunci bil haqqi da gaskiyar nan ta wadda da ita dama kake hukunci wannan shine kaidin tawbihi haka a wannan shine wannan kaisar sura kuma wannan sura kamar yanda wannan sura kamar yanda kuka ji ita ce sura ta annabawa wadda Allah subhanahu wata'ala ya jero mana maganganun annabawa akai an yi ruwan tauhidi a cikin wannan sura ta yadda bayi za su kaɗaici Ubangiji kuma na farko aƙalla abin da surar ta zo da su waɗanda suke suna da yawa amma guda biyar na ɗaya Allah ya bayyana dalilai na kaɗaita shi a ciki wanda karo manta wa yake magana ne wanda karo manta Allah ya bubbuga misalai na hankali a cikin wannan sura da misalai na nafsi daga cikin misalai na hankali Allah ya gaya mana cewa da akwai wani Allah a sama da kuma wani Allah a ƙasa da tsarin sama da ƙasa ya rikice ya lalace saboda wani Allah ne ce kaza nake so ɗayan yace a ba shi nake so ba za a ko za a za a kausa kenan to to saboda Allah ɗaya ne shi sa sama take yanda take ƙasa take yanda take kai ma kake yanda haka wannan tauhidi ne a kadi a hankalce ya kamata bawa ya gane Allah ɗaya ne da wannan sannan Allah ya yi tambaya da yawa a wuraren cewa akwai wanda ya isa yi kaza kun man yaklaukum billayli wan nahari min rahman idan ka kwanta kana bacci wa yake tsare da kai in ka tashi in ka tashi ma wa yake tsaye da kai in ka fita kana tafiya kafin ka je inda zaka irin abin da yake a hanya wanda kai baka ganin sa da Allah ya sake shi da tuni ya gama da kai amma Allah ya tsare ka baka sani ba ba mai tsare wannan sai Allah wannan ya kamata bawa ya ga ya sallama wa Allah a cikin tauhidi to waɗannan abubuwan sun zo da yawa cikin wannan sura kamar yadda muka karanta su sannan ɓangaren tabbatar da annabta na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalilai na hankali da dalilai da za a kafa na nassi sun tabbata cewa babu wani wanda yake annabin ƙarshe wanda in ba imani da shi ba an lalace an mutu kowane addini kake kai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalilin inganta annabta kenan sannan abu na uku harkar rayuwa ya zo a cikin wannan ayoyin wanda za ka gyara rayuwarka tsakaninka da Allah ka gane duk abin da kake yi ko me kake kai baka rike wannan kambun ba to ka san ka rike babu saboda ne ya gaya mana rayuwar duniya ga misalinsa kamar ruwa ya sauka ya fitar da tsiro tsiro ya fito yana marmar marmar tun tsiron yana abin sha'awa sai ka ga ya zo ya bushe sai ga an girbe shi to haka kai ma kake wallahi za ka taso da abin da duk za ka taso da shi za ka yi abin da duk za ka yi gaba ɗaya amma ka san girbabbe ne kai zuwa wani lokaci za ka bushe kuma za a yanke ka kowanne ne kai ka san wannan dalili saboda idan mutum ya san ga abin da yake gabansa to sai ya gyara ya san ina yake yanzu ina yake tafiya kuma ina za shi duk mutumin da ya jahalci waɗannan abubuwan guda uku to gaba ɗaya rayuwa hankalinsa bai amfane shi ba yanzu yanzu a ina kake shine me kake ciki yanzu sai ka duba halin da kake ciki a sannan sannan kuma ina kake headed to ina kake ina kake dosa kuma ina ka baro kallon ina ka baro shi zai sa ka ga kurakuran da kai ka gyara kallon abin da kake kai shi ne sa ka ga to yanzu ne za ka yi kallon inda ka dosa shi za ka san cewa ne guzurinka wannan sura duk ta karantar da mu wannan sannan a ƙarshe ƙarshen nan mun ji irin kyautar da Allah yau duniya gaba ɗaya ba mu kaɗai ba shine ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya kalli manzon Allah ya kalli annabawa kowanne ya ba shi martaba ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza da ya kalli annabi Muhammadu sai ce kai ko ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama da duk abin da yake motsi ko baya motsi ya rasulullahi kai rahama ne gare shi illa iyaka dan adam ya ga ta ina ya samu rahamar tasa shi wani rabo ya samu mafi tsoka daga rahamar manzon Allah to anan kuma ake fafatawa anan ne itanafasul mutanafisuna ake tsere mazaje suke kaiwa wasu kuma suke baya wasu kuma suke faduwa ba Allah ya shi mu kaga akan wannan ne kuma na ja kunne cewa mu guji sakin baki ba tare da ilimi ba akan annabi Muhammad duk wanda ya dauki kalma ya rungume ta to ka san ba isyaku ka dosa ba ba dauda ba ba ba ba ba a'a annabi Muhammad ka dosa da ita saboda haka gaskiya ka duba gani ko ba magana wani wani ko ko ko ko ko jahil a malam ko shi malam din kansa shi malam din kansa faɗa abin da yake so ai wani addini ai ba wanda aka ce a addini wai saboda kai malam ne faɗi yanda kake so yanda kake so babu wannan wallahi addini wanda wanda ya da wannan ba dole bane saboda haka lallai ya kamata saboda ina ta jin abin da yake yawo ne a media a yanzu kula waɗannan abubuwan ba na shiga cikin waɗannan magana ta gaskiya amma wai ba ba wai rashin jin daɗi bane ko shiga ko rashin shiga ba wai wasa kai a'a kawai abu ne ba da daɗi saboda ba da nufin wani abin da ake son ko a shiryar da al'umma ko a yi ba da shi ake ba an maida harkar karatun ta zama irin kayan su mai jira gamna to shi ne karatun ma ya dawo zama siyasa ta zama siyasa ne ne siyasa cewa kawai an bar neman shiryar da mutanen an dawo kawai neman yadda za a fito da kai ta yadda za a fi jama'a ta yadda za a fi samun galla ta yadda za a fi cewa kai kafi don ka fi taro hujjoji an koma cin gaiwa kamar cin abin malamai kawai caccaka yan uwansu suke yi maimakon malamai su dinga bincike a kan abin da zai kayar da al'umma ta annabi Muhammadu sun koma bincike a kan abin da za a gano aibin wane saboda a soke shi shi kuma an gano shi kuma ko yaransa ko shi shi ma ya bazu cewa ta yaya zan soke shi ma malamin wane ni na fi ƙarfin ma wani sai malamin za to da Allah an koma wani to su jahilai da masana masana sanin addini da suke balo bayan Allah suna neman fitanar da su Allah da manzansa shi kuma ina kuka basu saboda Allah ai na ku basu ba lokacin da ake da kishirwar sanin addini irin wannan lokacin to kuma lokacin da kuma aka ɗauke kai ake wasu abu daban ba wannan ba irin wannan lokacin to da haka ina kira ga kaina da duk wanda yake da haƙƙi a cikin wannan akan a kula da abin da ya kamata a yi mafi amfani kira zuwa ga Allah ba mu muka fara ba ba a wannan zamanin aka fara shi ba akwai shi tun a baya da shi manya suka kai inda suka kai me yasa ba za mu kwaikwayi irin nasu ba mun zo abubuwa da yawa duk sun abin da muna tattin abin da ɗin ko muna kallon su waɗanda suke abokan gaba ne suna kallon mu gaba ɗaya mu suke kallo su ba rabe-raben namu suke kallo ba to haka ina yawa kaina ainihin nasiha da mu ji tsoron Allah mu dawo daidai mu san cewa dukkan wannan iskar da take kaɗawa yanzu mai daɗin ta ƙare mara daɗin ake shaƙa haka ne mana duk nutsuwa ta ƙare ta duniya a yanzu magana ta gaskiya kenan abin da ya rage shine a bi Allah kawai sai a samu nutsuwa idan kuɗi ne da kai a yanzu ba ka da jin daɗin wannan kuɗin saboda abin da yake ka kawo musu hari kana gudun kada su faɗa kaza kuma kana kaza kuma a tsorace kake saboda ana neman ka idan mulki ne da kai shi ma a tsorace kake saboda waɗanda kake mulka ɗin wata suna ganin ba daidai ba ko kuma mulkin da kake yi kana dan masu mulki ba wanda ya so su shan wahala ga dai ga dai suna nan to ai to ai wanda ya daidai din ma in kai daidai din ma fa sai Allah ya tambaye ka to ina ba kai daidai ba kuma wani rashin daidai din ba wai kai ne kai ba daidai din ba a'a waɗanda ka ɗan ɗora ka yarda da su za su daidai su suka yi suka ba daidai ba kai da kama sai sun yi ba daidan ba amma sai an tambaye ka wallahi to ina jin daɗin mulki a yanzu ina jin daɗi ai ba shi da daɗi idan kuɗi ne da kai lamarin ya lalace inda za ka tafi idan a mota kake da hanyar kaduna ai ko ka duka za ba jin daɗin kuɗin sai ka ɗauko masu tsaro sai ka ɗauko masu kaza sai to ina ne tsoro a cikin wannan mulkin da yanda yake to shi ma talaucin ma ga yanda yake shi ma kuma ne a to shi ne ai to ai shi ne saboda idan talaka ya yarda da talaka ne shi haka Allah ya tsaye da shi nan ya tsaya a matsayin yake bautar Allah sa ne da ne shi to amma shi ma yunkuri yake yi ya zama mulki haka kawai ya zage shi ko ya san yayi ko ya san bai ba ya zama kuɗi haka kawai ce ƙarya yake na sata ne in an tsare shi da bindiga bai san yadda aka yi aka sata ba kike ina ruwanka kai ka damu da abin da kake ciki kawai ka ne abin da zaka ci ka ci abin da zaka sha ka sha kike ne ka je ka kwanta tsakaninka da Allah ranar lahira an tashi a ce wani eh ina ya kai wuce da baka da kodari ai kenan baka huta ai to ka gani to amma wannan abin da kake yi ka ci naman wane ka zagi wane to dan baka da kokon Allah ba da kyale ka ba dan kaje wallahi sai ka tsaya da shi baka da kodarin amma wallahi sai ka tsaya ai haka ne mana saboda haka wato abin duk komai ya zama yadda ya zama shi yasa nace ba abu mai daɗi yanzu illa mutum ba nutsuwa sai a cikin bin Allah kawai wanda Allah ya bashi nutsuwa da ubangijinsa wallahi ya riga ya gama samu me yasa ya zama nutsuwa idan kana nutsa da ubangiji idan wani abu ne ma mara daɗi zai zo ka san daga wa yake idan abin ɗaukar kai ne tafi da kai ka san wajen wanda zai kai ka to ba ni tsotsi wani Allah zai kai ka in ka tafi wurin Allah in an bakka kuma Allah ya bakka a nutsa kake da shi ya bakka me ba jin daɗi ba shi waɗannan waɗannan su ne kawai abubuwan jin daɗi saboda haka ƴan uwa na yi mana nasiha da mu tsaya kan waɗannan abubuwa da yawa kuma mu yi ta addu'a mu yi ta neman eh rabbuna arrahmanu almusta'an mu yi ta neman tsari daga dukkan abin da zai zo ya hana mu bin Allah duk wani abin da zai zo ya tada hankalin al'umma to Allah ya kiyaye mu ya tsare mu daga shi wannan shine bawa abin da zai ta addu'a kadai ya ta addu'a wa kasan mu mai ta addu'a wurin mu mai ta addu'a musulmi inda duk suke ubangiji Allah ya kawo musu dauki Allah ce wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun qur rabbi hukum bil haqq kace ubangiji kai hukunci na gaskiya tsakani na da su ji annabi Muhammadu ne hukunci na gaskiya waye ne gaskiya annabi Muhammadu da sahabbansa ko ku kafirai da mutanen su a nan Muhammadu hukunci na gaskiya shine wannan a nan duniya Allah ya hukunci na gaskiya kuma yayi an je Badar Annabi sallallahu alaihi duk an gidje ma waɗannan kafiran manyan kafiran ko waɗanda suka cuci Annabi suka sa masa kasa suka sa masa kaza duk gaba ɗaya sun faɗi sun mutu Allah ya kashe masa su tun a duniya to bai hukunci na gaskiya ba to kuma za a je nan lahira su ga ga Allah ga Annabi Muhammadu ga su ga gunkunan nasu sai a waye mai gaskiya shi annabi Muhammad ya ce musu ga Allah da nake kiran zuwa nake kiran ku zuwa gare ki gashi shine ba gaskiya ba kowa ni kuma gane su ga annabi Muhammad irin matsayin da yake idan da tsawo ne a ranar lahira annabi sai ya fi kowa tsawo saboda girmansa a wurin Allah to kai dai ka san sai yanda ka ga annabi Muhammad a lahira saboda zai tashi da martabarsa ne to waye ne gaskiya kenan annan muhammadu hukum bil haq Allah kai hukunci da gaskiya tun a nan duniya in kuma mun je lahira sai mun je lahira ne to Allah ranar lahira ka bayyana gaskiya su ganta su san mu ne masu gaskiya ne da sahabbaira su kuma su ne kan ƙarya hakan ko Allah zai wa rabbuna rahmanu hakika ubangiji sarki ar-rahmanu al-musta'an shine abin neman taimako kadai alama ta sifu a cikin abin da kuke sifantawa to alhamdulillah wannan shine ƙarshen wannan sura ina fata karatunmu da ya ƙare a yau da wannan sura ya zama ba mun yi karatu kaɗai karatun alkuki ba mun ji shi mun bar shi mu ji karatun nan da abin da muka ji kuma Allah ya amfane mu da shi babban abin da bawa zai yi saboda bai mallaki kansa ba shine ya riki neman gafara ubangijinsa duk mutum in ba sa'a ba wani ba zai yi numfashi kaɗan ba sai ya jefa wani abin da Allah baya so to ba shi da abin da zai sai ya nemi Allah ya gafarta masa saboda mun samu kyakkyawan ɗauki daga Allah akan mu al'umma annabi Muhammadu ne cewa ba zai kama mu ba mutukar muna istighfari وما كان الله معذبهم وهم استغفرون bazan azabta su ba in dai suna istighfari to mu tuba daga dukkan ayyukan da muke yi muka san ba daidai ba kuma tuba Allah ya gani dadin abin Allah masanin gaibu ne yanzu haka kawai wani sai ya zo ya yi laifi sai ya zo ya ce ya excellency ai ayi hakuri ba zan sake ba tun a zuciyarsa a sannan shi ya san ƙarya yake yi tun a sannan shi ya san ƙarya yake yi to Allah za ka yi masa haka shi in shi shi sai ka sha a wurinsa saboda bai san gaibu ba ya ɗauka hakan kai sai ya je ya ga ba hakan ba tukun na shi ma wani lokaci ai suna da 'yan ido da a je a gano ba hakan ba to amma shi Allah san da kake cewa Allah na tuba ya kalli zuciyarka ya ga ka tuban har zuciyarka ka kana cewa ka barin a in ka bari ka ce kuma mata na bari to ya san ka bari to zai gafarta maka to ɗan uwa mu tsaya kan wannan ubangiji kuma Allah ya mana jagora Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a kafin mu fara rufe taro da addu'a gashi Allah ya yi mana wato